الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin hidayatul mustafid fi ahkamit tajwid wallafar babban malami a sheikh al'imam muhammadin al-mahmud al-mashhuru bi abirima rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata mun gama karatu cikin idghami mun doki al-idghamat guda uku al-mutamatsilani sannan al-mutaqaribani sannan al-mutajanisani waɗannan sunan da muka ɗauka ko idan aka ce al-idghamul mutaqaribani me ake nufi da shi Na'am. Na'am. Ba ta ƙara ba sifatan wa makharajan. Wanda suka yi kusa da juna wajen sifofinsu suka yi kusa da juna wajen mafita suka yi kusa da juna. wannan shi ne almutaƙariba ne ku? to ko za a iya kawo mana misalai na'am Allah gata mala. Na'am. Na malam Musin yau ko bai zo ba? Ah. Malam Musin. Na'am, bismillah. Mm. Mm? Qurrabbi. Masha Allah. Qurrabbi. Qurrabbi. Lam ra'un. Ngamu ta kare bani ne ko? Na'am. to a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan fasli na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fi ahkamil mudud wa aqsamiha wato wannan fasali zai tattauna ne kan abin da ya shafi hukunce-hukunce na al-mudud maddodi jayoyi wuraren da ya kamata a ce mutum ya ja a lokacin da yake cikin karatun alkur'ani da kuma kashe-kashen ja ɗin ja ɗin ba wai kala ɗaya ba ne ko ina in ka zo ka mai ja shida akwai gurin da ake mai ja shida akwai gurin da ja biyar za ka mai akwai gurin da ja hudu ake mai akwai gurin da ja biyu ake mai wanda shi ne da yana ga mafi karanci biyu hudu biyar shida waɗannan su ne guraren ja to kada zama to mutum da an ce ana maddi a cikin karatun alkur'ani ya ɗauki kawai maddi guda ɗaya ce ko ina ya zo shi kawai ya ja ƙwala alama ƙullaka wani ba ba ba ba zauki ya zo shi ko ina ya yi ta ja to ƙala akwai jan da ake mata innaka akwai gunnar da ake mata na lan ikhfa'i shi ma tastati a ma iya sabara qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala ko ne da hukuncin sa to wannan shine abin da zai tattauna akai wannan gaba saboda ma'rifatul mudud yana da muhimmanci ga mai karatun alqur'ani saboda akwai jan da wajibi ne ka yi shi akwai jan da dole ne ka yi shi akwai jan da mustahabbi ne ka yi shi ja'izi ne in ka yi shi falillah alhamdu in ka ce ba za ka yi ba saboda ko kana karatu a cikin sallah irin kiyamun laili ce ko kuma saboda da waɗansu uzurka kana so ka yi tilawa mai yawa ka yi izo ashirin in ka ce kowace banda sai ka ja ta to zai bayar da cewa daga ƙarshe ka yi izo goma amma ka gaji to sai ka ɗauki tsari na hadar za ka tafi da hadar ba za ka tafi da tartil ba saboda tartil na wanda kaya sun tare ne ba ba kai laifi ba ka zo kayan baka yi ba wannan guri irin su ja'iz in kana karatu da riwayan hafs aga ja'iz aka yi maida ta raka ba raka abi ba aka yi maida ta ja biyu mun gane da kyau aka yi mata harkata ni ka wuce gurin as-su'al tambaya ma haddul maddi lughatan wa istilahan wato me ake nufi da al-madd a yare na larabci sannan kuma me ake nufi da almaddi a wajen malaman tajwidi lokacin da malaman tajwidi suka ce almaddi me suke nufi da shi sannan kuma lokacin da a yare na larabci aka ce almaddu me ake nufi alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات كالك يتنانن شوى ذي مكمدة تا تتجويد أكي نفي نعنى نفو إمداد واتوان دي كنالا رفتي كاري كاري كان أبن دا باكدش وانا شين دا مامدي كارا أبو أن يمدكم ربكم shin bai ishe ku ba Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muku madadi ya daɗe ku bi alfin minal mala'ikati bi salasati alafin minal mala'ikati da mala'ikai dubu uku mun na waɗanda suke ababen saukarwa daga sama zaman to kaɗan daga cikin tafiyar taku bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal mala'ikati musawwimin yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum Allah zai muku madadi zai dade ku bi amwalin wa banin kenan amma lughatan fa huwa al-maddu wato abinda ake nufi da al-maddu a larabce fa huwa al-maddu shine mekewa abu ka ja abu ka meke shi gane da kyau wannan a larabce idan aka ce almaddu haka ake nufi ƙila a ziyada waɗansu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da almaddu a larabce shine ba wai meke ba a ƙara abu akan abin da yake in aka kawo maka ruwa moɗa ɗaya ka ƙara moɗa ɗaya a saman shi to za a ce wannan kayi maddinsa saboda duk ma'anar guda biyun za mu ga cewa daga suna dauke da junan nan mutumin da tsawon shi metar ɗaya ne sai ka ƙara mai metar ɗaya bayan ka ƙara meke shi kuma ai ya ƙaru ko ka samu a ziyara kuma an sami mekewa ruwan da ya zama ton waɗa ɗaya ne sai a ƙara waɗa ɗaya a kan shi ya ƙara mekewa kuma ya ƙara yawa mun gane da kyau to wannan shine abin da ake nufi da almaddu a larabce kenan in ka ji an ce almaddu a larabta shi ne a ziyada haɓaka ƙarin abu wasu ɗilahan inda alƙurra'i wa an masu ɗilahan inda alƙurra amma abin da ake nufi da almaddi a wajen malaman tajwidi su ne ƙurra'u fahuwa idalatu saut shi ne tsawaita murya bi harfin da wani harafi min hurufin maddi daga harufa na madda guda uku al'ati zikiruha wanda ambatansu zai zo a nan gaba shi ne mutum ya ɗan tsawaita murya shi ya ɗan jata saboda wani harafi daga cikin harufa na madda guda uku ya zo shi al'arifin maddiya alwawul maddiya alya'ul maddiya waɗannan su ne lokacin da mutum yake karatu don wani gurin da za ka kaja kayi kwana kayi kwana to baya fita daga cikin waɗannan guda uku yamma al'aliful maddiya ne kaja yamma alwawul maddiya ne yamma alyaul maddiya ce mun gane as-su'al tambaya ila kam qismin yanqasimul madd yanqasimul madd wato ja zuwa kashi nawa ne yake kasuwa saboda ja ba kashi ɗaya bane aljawab amsa ila qismaini asliyin wa far'iyyin wato ja ya kasu kashi biyu akwai ja na asali na tushe wanda shi a duk lokacin da yake kaje karatu a matsayinka na ɗan adam wanda ka yi karatu a gaban malaminka malaminka ya yi karatu a gaban malamin shi to ba sai ya ce maka ba wannan gurin za a ja shi saboda karantar da kai da yake tun kana yaro ya baka lasisin cewa wannan gurin jan shi ake ba sai wani malami ya ce maka ana jan shi ba mun gane akwai kuma maddul far'i ja wanda shi kuma na reshe ne wanda shi ba shi bane na asali sai an samu asal din sannan kuma za a samu me reshe da aka iya ganin reshe akan titi amma kuma ba ba gindin bishiya ba zai yi wago amma za ka iya ganin gindin bishiya amma kuma ba ta da reshe shika saboda gabaki ɗaya ma an sare mata su as-su'al tambaya ma huwal maddul asli menene ja wanda yake na asali na tushe aljawab amsa huwal maddu tabi'iyyu allazi la taqumu zatu harfil maddi illa bihi wato shine ja wanda yake na ɗabi'a. ja na ɗabi'a allazi la taqumu zatu harfil maddi wanda dukkan wato madda wanda take ma'abuciyar harafi na madda ko kuma dukkan kalma wanda take ma'abuciyar harafi na madda ba ta tabbata illa bihi face sai da wannan jaɗin dukkan kalmar da ya zamanto a cikinta akwai harfin maddi ba zai yi wata tabbata ka ji ta fito face sai ka tabbatar da wannan jaɗin mun gane yauwa za mu yi magana a kalli musulmiya madda tsabi mun gane da kyau ko? wato almadu ɗabi'i shi ne maddada duk kalmar da ya zamanto tana da harafin madda ba za ta tabbata ba a da ta fito da kyau dole sai ka kiyaye wannan madda ɗin yanzu misali ƙala yanzu lokacin ka taɓa ji mutum ya ce ƙala kawai ka ce ƙala ai ai da kai ka ce ƙala kaga dole zaka ce qala in aka tambaye ka wata madda ce zaka ce kai baka sani ba amma dai kai haka aka koya maka kuma duk karatun da kake ji kan wanda suke karatu na gida kan wanda suke karatu na tajwidi kan wanda suke warshu hausu kowace za ka gani in mutum dai zai kama karatu ba za ka taba ji ya ce qala ba in ka ji mutum ya ce qala to ka san cewa wannan burokin ne ba wanda ya tafi makaranta ba ne ya koyi karatun nan irin kawai ya je ana yi ne a titi ko kuma ya sayi musahafi ne wanda yake na na turanci yana so ya karanta kala alamukullaka ce kala kala alamukullaka kala ka ji wannan aika san ba karatun da ya yi bane a gaban malami in dai a gaban malami ne za ka ga ya ce maka kala alamukullaka walladina amanu ba za a ce maka ba amanu ba za a ce ba amanu dole za a ce ne amanu to wannan shine maddu dabi'i kenan wanda in dai kalma tana dauke da harafi na madda to ba za ta tabbata ba a ji ta fito sai ka kiyaye wannan madda din ka zo da ita as-su'al tambaya ta gaba ma hiya huruful maddi waɗanne ne harufa na madda al-jawab amsa hiya thalathatun harufa ne guda uku alwawu sakina almadmumu ma qablaha waw wanda take daurariya wanda harafin da yake kafinta yake da koyo damma daurin boye kenan waw din da ya zama to tana da koyo daurin boye u u sai kuma waliya usakina almaksuru ma qablaha da ya daurariya wanda harafin da yake kafinta yake da koyo kasara yake da wasali kasa ɗi sai kuma al'alifu sakinatul maftufu ma ha. alifi wanda yake ɗaurarre wanda harafin da yake kafinsa yake da kai wasu di sama ba ba waɗannan su ne harufa guda uku na na madda wanda idan ma kallaci bangaren nahawu kuma su ne huruful illa huruful illa a bangaren nahawu su ne waɗannan huruful maddi a bangaren tajwidi kaga yanzu ka samu wani wani abu walwawu wal ya'u jami'an wal alif wannan huruful itilal muktalif kamar da al-imam al-hadid ya fada wa aliful wawi wa ukhtaha wa hi hurufu maddi lil hawa'i tantahi kamar yadda shi kuma mai tajwidi ya faɗa kenan sai ya zama to ka same su alwawu sakina alya'u sakina al'alifu sakina da mu ga cikin kalma ɗaya ka same su cikin sura ta hud nuhiha tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik nu kaga alwawu sakina almabmumu ma qabla hakina nu sai alya'u sakina almaksuru ma qabla hi alalifu sakina almaftuhu ma qabla ha nu hi ha yawwara to akwai su irin su da yawa a cikin alqur'ani amma da wanda suka hada guda uku a kalma daya gaskiya da wahala zaka same su amma dai akwai su da yawa a cikin alqur'ani qulu آمنا بالله وقيل اليوم ننساكم وسيق وحيل وغيض من قال ده جو سيئت فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون السؤال تنبيه لما سمي طبيعياً don menene aka ambaci wannan ja ja wanda yake na ɗabi'a ake ce mai maddul asal ake ce mata maddul ɗabi'a aljawab amsa li'anna sahiba ɗabi'ati salimati saboda ma'abucin ɗabi'a wanda take warkakkiya wanda ya karatu a wajen malamai la yanqusuhu an haddihi baya tawayewa maddu ɗabi'i daga iyakarsa baya rage shi daga harkatani wala yazidu alaihi kuma baya ƙara mai akan harkatani baya ƙara mishi akan harkatani baya rage mai akan harkatani in dai mutum wanda yake karatu ne a gaban malami yanzu a wajen ƙaƙalmu muke faɗa cikin kuskure mutumin da bai yi karatun tajwidi ba in ka zo ka bashi sumuni ka ce ya karanta maka za a ga dai inda yake da yake da maddul ɗabi'i ya kiyaye maka ita a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kana an-nasu ummatan wahida fab'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi to za ka gani ko ina kana ba za ka ji ba ce kana nasu in ka ji ce kana nasu ya so ya yi kakali kenan sai ce kanan nasu amma yadda aka koya mushi kanan nasu mun gane to shine sahibu ɗabi'atis salima ma'abucin ɗabi'a wanda take warakekkiya layan usubu an haddihi baya rage shi daga iyakarsa sannan kuma wala yazidu alai baya kara shi akan iyakarsa to kuma shi kuma mutumin da ya koyi tajwidi dama ya san kanan nasu anan murdu ɗabi'i ce wadda ɗabi'u kuma mikidaru ha shi ne harkata ne kanan nasu ummatan wahidatan faba'athallahun nabiyina mubashirina wa munzirin kana yawwa as-su'al tambaya ma miqdaru maddihi menene gwargwadon jan da ake yi wa maddu ɗabi'i? aljawab amsa miqdaru maddihi alifun gwargwadon jan da ake yi wa maddu ɗabi'i alifi guda ɗaya ne wa huwa harakatani shine harka guda biyu in za ka yi harka guda biyu shine kai haka shikenan ka rufe ka saka man gane shine bi miqdari alifin wahida saboda dama gurin da ake mai ja da sittu harakata ana ce mai salatu alifati gurin da ake mai da hamsu harakata ana ce mai alifani wa nisfu alifin gurin da ake mai arba'a harakata ana ce mai alifani gurin da ake mai harkata ne ana ce mai alifin wahid kamar yadda ya faɗa ana waslan wa waqfan wato lokacin da zaka yi wasl ɗinsa da zaka sadar da shi da kuma lokacin da zaka tsaya a kan shi inda madu ɗabi'i ce zaka tsaya a kanta to zaka zaka yi mata nabi gida da harkatai ne sai dai kuma in za ta koma madul ardu lisukun madul ardu lisukun amma dai madu ɗabi'i ko yanzu misali za ka za a kan ƙulu lu lu wata madda ce na maddu ɗabi'i ce ko ƙu wata madda ce maddu ɗabi'i ce to za ka za a kan ƙulu kaga ba za ka ce ba ƙulu kuma ka dawo ka ce ƙulu sai ce kayi wannan tsayewa ta ka tayi yawa jan kayi kayi maddi da yawa mun gane waƙufan wa wasulan domin ƙidada harkatai na ake mishi wa naqsuhu an alifin haramun shar'an wato tawayewa maddu ɗabi'i daga harkatani daga alifi guda ɗaya wannan haramu ne a shar'anci bai dace ba a matsayinka na musulmi mai karatun alkur'ani ka tawaye maddu ɗabi'i daga harkatani shi yasa duk abin da za a ga cewa mutum ya fada cikin kwatami rashin koyon shi a wajen mai abin yake janyowa mutum ya ce ya tsi musafi na larabci wanda kuma a bangare ɗaya ana tarjama mai da hausa sai ga yana karatu shi kuma kawai kamar karatun jarida yake in ka tambaye shi wa an malamin ka zai ce musafi kaga duk wanda ya zama malamin shi musafi ne ai fa kabbir alaihi arba'a limamati ba shi ba fahimtar addini wani cikin waɗanda يتعلمون العلم من المصحف آه من ال من ال من الصحف من الكتب هذا وانت يا سامو سيل البخاري هذا سيل البخاري انا قراتها وتلانا كو سي ترد الحبه الحي الحبه السوداء شفاء من كل داء كو سي يا بي ني اكاسا دغو بي اكاي الحيه السوداء اكاي شفاء من كل داء to idan aka ce alhayyatu sauda ita ce bakar macijiya bakar macijiya maganin dukkan wata rashin lafiya ce wanda zai ce gashi dai cikin bukhari da musulmi yake abu ce da haka inda ‘ya'yanku ba su da lafiya ko matanku ba su da lafiya shi kenan ku yi ta diddika musu bakar macijiya kawai sai a je kamuwa bakar macijiya wanda suka tafi kamo ta yin allah ya kaddara ko wanda suke da kawai karamin kwana cikinsu a cin masu iya shahada sai aka ɗauki lokaci kuma aka kawo aka kamo bakar masijiyar in aka ba su suka sha dafin ta tambaye su mutu na shi nan dai manzan Allah ya ce alhayyatu sau da shi fa min kulli da'in aka bar aka haro haga dai wannan hikima da ya kawo likitancin nan dashi a ciki akwai kuskure to amma saboda shine shekul islami a garin ya ce to da Allah ko rashin tauhidin ku ne yasa kuke mutuwa kuma wani ku Allah shi Allah bai jarrabe shi da rashin lafiya da aka jarraba ta kanshi aida in ya koma ga Allah sai mu ga tauhidin nashi sai da wani malami ya zo shi suka ce ga wannan babban malamin namu ya ba mu wata wata fa'ida ta bakar macijiya ce bakar macijiya wa a bakar macijiya akwai magani ce suka ce tayi manzo Allah ce ma ai magani ce na dukkan wata matsala ce kai ce shi bai sani ba me aka kirawo shi shi ma ne ce eh kwarai kwarai haka ne gashi nan cikin sayar bukhari ai rashin karatun kuma da shi yake kawo nan yace ai alhayyatu sauda yace a to ai kaga kai ne ka buga jefi alhabbatu sauda yake cewa ba alhayyatu yace a gashi ni na alhayyatu sauda ne yace to kuskure ne na madaba da ɗaya ne kai kuma ka mai dugo biyu to lokacin da madaba ta samu matsala kaɗan to in ka zo in ka tashi ba da hukunci sai kai wannan wani ya karanta cewa idan matal insanu in qada amruhu illa min salasati sadakacin jariyat kawai sai sa mutane suke sadaka da ɗiyansu mata sai ai in dai mutum ya mutu in dai ya ba da sadaka ta ɗiya mace sadaqatul jariya kenan to kawai shi kuma da shi da ladan shi ya daina aiki har tashin alkiyama shi da aka ce sadaqatin jariya bai san bana ne da man'ut shi zanarin shi mudafun da mudafun ilaihi ne kawai sai aka dauka kawai mutane suke daukan baɗiyansu mata suke ba da sadaka baka san ba mutum baka san ba daga ina wato kawai kace ga diya ta na baka ita sadaka ta da ita saboda ina so mu haɗu da ita a lahira in na mutu in ci gaba da samun lada sai daga ba wani zo musu bayani ya ce ai ba wannan sadakar ake nishi ba wannan abin da kuka kun yi zalunci ne sadakacin jariya shine ka yi abu bayan ka mutu kuma a dinga cin moriyar shi ce to wannan ita ce sadakacin jariya amma kun zo ku biya kuna ta wannan to lokaci in dai mutum ba a gurin masu abin bai za ka ni ana samun matsala irin wannan zai ga hadisi mutum ya zo shi ya mishi wata fahimta ta bankaura wani madala ya ce wa abu zar ya ce iza tsabakhta maragan fa aksir ma'ahu thumma ta'ahad jiranaka idan ka dan dafa abincin da yake da koyon romuwa zaka dafa nama to ka dan sa ruwa da yawa ya zama to an samu romuwa da yawa wa ta'ahad jiranaka sai ya ce ka dinga yi wa makwabtanka alƙawalin cewa duk radda ka yanka mai yawa zaka ba su to kaga wannan ba haka maza Allah yake nufi ba kamar alƙawali to in ka zama zaka ba su ba ka dawo ruwa ka dawo nama a gidan ka kuma ka wato ka samu kwamci ka ce da Allah ku hakuri da kun ji kamshi eh kaɗan ne nama a kawo na yi alkawari amma duk ran da aka samu da yawa sai na ɗan zuba na kai muku ba haka manzo Allah yake nufi wata ahad jiranaka shine ka dan san makwabtanka ka dan bibiye su ko da kaɗan kaɗan ne ba wai ka musu alkawari ba alkawari zaka ba su a gaba to tunda dai abun bai zo ba kala ka gaya musu eh mana in zan je in zan je kamshi ka ce kawai haka ne naman biya ne ka su in sun tambaye ka amma ka fita harka ka zuwa ka kwarkwara mutum gidan shi yau zo ka ce to kar ka ji kamshi ne ka ji ba a kwarkwara gidanka ba kaɗan ne nama ta ce ka ce ga mishi na'am misalul alifi misalan alifi qala قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا سيكما يقول ومثال الواو يقول يقول أئنك لمن المصدقين قال قائل كان لي قدين يقول أئنك لمن المصدقين ومثال الياء قيل سيكون مثال ياء قيل قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قيل لها قيل لها ادخل الصرح قيل قيل قيل نعم to sai kuma waɗannan titin nasu ne kawai mu karanta shi a karatu na gaba sai mu tashi daga madul asr madul fariko as-su'al tambaya ما هو المد الفرعي وإلى كم قسم ينقسم wanne ne ja wanda yake na reshe wanda sai an samu ja na asali sannan kuma za a same shi sannan kuma kashi nawa yake kasuwa aljawab amsa almaddul far'i yace huwa almaddu za'idu ala almaddil asli shine ja wanda ya karu akan ja wanda yake na asli bi sababin saboda wani sababi daga cikin sabubba min hamzin ko saboda alhamza ta zo ta ana ake samun maddul wajib ake samun maddul ja'iz ake samun maddul lazim da sauransu au sukunin ko kuma saboda dauri dauri ana ake samun irin su maddul lin ake samun irin su maddul ardu da sukun ake samun irin su maddu lazim waɗansu daga cikinsu da waɗansu daga cikinsu irin su maddu a ga maddu lin ɗauri ne yake kata ardu da sukun ɗauri ne saboda za ka tsaya akan harafi ne haka lazim irin su al-lazim al-mukhaffaf al-harfi za mu ga cewa suna da wannan wa huwa yanqasimu ila 13 qisman to maddul asli maddul far'i ta kasu kashi 13 ita tana da yawa al-awwal al-maddul wajib kashi na farko shine ja na dole dole ne ka yi shi in kana karatu da riwayan warshi ko habs ko kaza ko kaza ko kaza dole ne ka yi shi al-muttasil al-wajibul muttasil ja wanda yake na wajibi wanda yake haɗe da alhamza din wanda ba za ka raba shi ba a cikin kalma ɗaya suke al-thani al-maddul jaiz al-munfasil na biyu shine ja wanda yake na ya halatta ne wanda yake rabe daga alhamza din da harafi na madadin ba a cikin kalma ɗaya suke ba. Al-Thalith ja na uku shine al-maddul aridul lis-sukun wato ja wanda ya bujurto saboda zaka yi daure ka tsaya irin su ta'amalun khabir iqab wannan duka ana ce musu maddul aridul lis-sukun saboda inda a ce ba za ka tsaya ba a kansu ba za ka ce iqab ba za ka ce iqabi nalim إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم kaga lokacin da zaka ce wuzu ya qabin alim in zaka tsaya zaka ja ko to amma lokacin da zaka wuce fa wuzu iqabin alimin walau ja'alnahu qur'anan ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatu na'am sai kuma arabi ja na hudu almaddul badal ja na musanyi ja na badal canje kenan saboda maddul badal warshu yana da huska uku a kanta shi kadai na cikin ƙurra'u yake da kwai ya saba wa ƙurra'u ya saba wa cikin ruwatu ya saba wa sauran ruwatu gaba ke da alhamis ja na biyar almaddul iwag wato ja na canje iwag shine kambacin tanwi ne sai ka zo da wannan maddaɗa irin aliman hakima hakima wani ana ce da ita madul iwab saboda iwab ka ɗauke wannan tanwi ne hakiman ne to amma saboda in ka ce aliman hakiman a ce kai wannan zai wani ba ta yi ba to sai ka yi iwab aliman hakima إن الله كان عليما حكيما حكيما غفورا رحيما kaga rahiman ne to amma saboda in dai zaka zai ana dole kai mata madul iwab rahima na'am as-sadisu oh imam Muhammad sadisu السادس جاء نشد المد اللازم المثقل الكلمي جاء ندولي wanda yake abin yi wa ƙarfi kuma wanda ya zo shi cikin kalma ɗaya mun gane da kyau akwai wanda yake cikin kalma akwai kuma wanda yake cikin harafi za mu tarra su irin su wala amina irin su wala dallin irin su dabba a sauran sunan alkalmi ake ce musu السابي المد اللازم المخفف الكلم sai kuma ja na dole wanda yake abin yi wa rashin ƙarfi wanda shi kuma shi ba ya fito ne daga cikin kalma daga cikin kalma aka fitar da shi ba daga cikin harafi ba shi ma za mu tarar da shi sai asamin almaddul lazim almusaqqal alharfi ja na dole wanda yake abin yi wa ƙarfi wanda yake cikin harafi shine cikin fawatihus suwar din nan zamu tarra su shi ma at-tasi'u ja na tara shine al-maddul lazim al-mukhaffaf al-harfi wato ja na dole wanda yake abin yi wa rashin karfi wanda kuma shi ma daga cikin harafi aka fitar da shi al-ashir ja na goma al-maddul lin ja wanda yake na tafshi madullin kenan ita ma za mu tadda ta alhadi ashara ja na goma sha ɗaya almaddu sila ja wanda yake ta sila ta sila irin su bihi inna rabbahu kana bihi basira rabbahu maddu sila kenan bihi maddu sila basira maddu liwab ga da kyau الثاني عشر المد الفرق جاءنا شابيو شيني maddi na alfarq na rabewa tsakankanin istifhami da kuma khabar wannan shi kuma kusan guri hudu yake a cikin alkur'ani anan kada yake suratul an'am muna da guri biyu suratul yunus muna da guri daya suratul namli muna da guri daya Allahu khairun amma yushrikun قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين الذكرين أتكون سورة الأنعام قريبي a wannan kin safa din duka sabani ta azwaji min ad-dhani ithnain wa min al-ma'd ithnain qul azkaraini sai wa min al-ibli ithnain qul azkaraini sai wadancan gurara nan sune madul farq Salisa ashara duka muka je Allah da zamu bayani kowanne wannan ya kawo shi da ko misalai kenan kar mu cinye dadin ana ja na goma sha uku na karshe shine maddu tamkin al maddu tamkin ja wanda yake na tabbatarwa mun gane ke irin su wan nabiyina wan nabiyina lokacin da mutum zai faɗa kar ka je ka riska ya'un ya'un tana daga cikin huruful li in ka ce ka danna ta da ƙarfi wannan biyina to sai gani ga baki ɗaya ba ka kashe ta shi yasa ba a so a danna ta da ƙarfi in ka ce ka danna ta da ƙarfi to sai ta hoshi wannan biyina arbaba wannan biyina nabiyina nabiyina wa idha huyitun bi tahiyyah وإذا حييتم بتحية وسيأتي بيان ذلك مفصلا على هذا الترتيب malam yace da sannu bayanin waɗannan mudud ɗin gabaki ɗaya zai zo shi ɗaya bayan ɗaya filla filla daki daki akan wannan tartibin da ya maka ana yanda ya kawo maka titir ɗinsu anan sai da ya kawo wajib sannan ya kawo ja'iz sannan ya kawo arif haka zai kawo maka su ɗaya bayan ɗaya dake-dake har zuwa ta goma sha uku kuma kowace zai kawo maka misalanta a cikin alkur'ani ba wai a cikin zance na yau da gobe a cikin alkur'ani abin da muka yi daidai allah ta'ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika